إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa kamar yadda aka saba yau talata na ga hudu kenan ko biyar ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 20 ta ɗaya ko da biyu 22 ga watan tara shekara ta 2020 daidai majalisunmu na mako-mako a nan kurmin mashi za mu fara da al'aƙida ko muƙarar madatul aƙida da saffi salis al'idadi a inda ni alama a nawa in daidai ne da naku shafi na hamsin da biyar mu tashi kafin mu fara na samu labarin rasuwan mahaifin amira da yamma na mai amfani da shi amira ta nisa'u sunna ko lallai ta sanar da ta neme ni a waya ba ta same ni ko da ta ce ta tura mun a whatsapp a message amma gaskiya ban gani ba ni sai da ta kira a waya kuma na duba da Allah ke naɗi mai cewa ne na mutuwa ina roƙo Allah maɗaukin sarki ya gafarta mishi Allah ya kyautata makwancinsa kamar yadda kuma ba da jimawa ba muka rasa mai martaba jagoran arziki dattijan arziki mai hali na gari haƙuri da son zaman lafiya kam sun samu babban giɓi a masarautar zazzau sai da yadda Allah ya yi tarai da gaske in ba za ka iya faɗin komai na alkhairinsa ba to wannan ko dole ya faɗi mutum ne mai haƙuri mutum ne mara son fitina duk abin da zai jagowa ga fitina mai martaba sarkin zazzau bai san shi to haka nan ira abin da ake mishi ya shanye ya jure ya rungumi jama'a ba kowane wanda Allah ya bashi mulki ne zai iya wannan kawaicin to mu dai Allah ka shaida mun yafe mishi inda abinda ma ya taba mana ko ba mu sani ba mu dai mun yafe mishi kuma inda muke kaunan shi haka muke kaunan masa rahama Allah ya gafarta mishi Allah ya kyautata makwancinsa Allah karka fitine mu a bayan shi Allah ka ba mu wanda kuma za su rike martaban masarauta kuma su rike mutunci da darajar al'ummar su ina mu tazo Allah ya sa mu gama lafiya na'am to an sallame shi ko to to asha Allah Allah ya kara lafiya dhammu tafarruq wal ikhtilaf fi ad-din wa khuturati dhalika a yau matashi yadda zamu tashi akan sa zai magana akan dhammu tafarruq zargin da shari'ar musulunci ya mararrabuwa wal ikhtilaf da yawan sassaba ma juna da abu ya faru mutum ya ce ai ba wani bai isa ba shi ma ya ja tawagan shi wacce shi ma ya ce wani bai isa bai ja nashi shi ne attafarruk kowa inawa inawa ku zo mu ji sannan al'ikhtilaf shi ko ba a rabu ba duk abinda wani ya kawo kebe muke ba sai kin taɗi ya kafarta saboda bai muke ba kun gane mutanen kirki ba su da wannan siffan su mutanen kwarai suna iya fifita wasunsu a kansu ba ta tarcin wani damuwa ba Allah ya yabi sahabbai da wannan sifa yace wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa saka ma hakura su fifito su akan bukatuwan su suna da bukata abu su hakura dan uwan su ya samu koda su suna da bukata to musulunci baya son haka zargin rarrabuwa da yawan sabani a addinin musulunci wa khuturati dalika da kuma hatsarin da wannan ya kunsa shine abin da zamu ji yau malam ya ce gaba ta farko alhassu alal ishma'i alal haq wannan zai kwadaitar shine alhassu kwadaitarwa alal ishma akan dunkulewa a hadu a zama daya alal haq akan gaskiya kun san mutum na da gaskiya ko shi kadai ne Allah na kiransa al'umma ne shi gari guda kamar yadda Allah ta'ala ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shi kadai ne Allah ya ce shi kadai al'umma ne ira abinda ba shi yake cewa kai kadai gayya to musulunci ya kwadaitarwa akan a dunkule alaikum salam alhamdulillah in ana tare dole zaki ga abinda bai miki ba ni ma zan ga abinda bai mun ba amma wannan bai kai ga ararrabu ba a ci mutuncin juna a rinka aibanta juna ba kyau irin wannan in ma ka ga mutum na kuskure ne ga ya mai yi mai nasiha in ma nasihar da zai ji ne ba sai a bayyana ba ka keɓe shi kai masa shi ya fi mun gane ko amma kar ya zamto manufan mutum tozarta wani aibanta shi wannan baya cikin musulunci ba daidai ba ne ko mara gaskiya ake fada da shi a mai ta yadda zai gane ana kwaɗayin shi daga rahama ne ko zai hau dokin sarran shi gane ana adawa da shi ne don sa a gyara shi ba wai don wata manufa ba laqad amara Allahu al-umma haqiqa Allah subhanahu ta'ala ya umurci wannan al'umman bil ijtima'i akan ta hadu wattihadil kalima da kuma hada kalman ta karfin ta wuri guda wa jama'a as-saffi wa jam'u as-saff da kuma hada sahu ala an yakuna asasa hadha al-ijtima' Allah ɗauki sarki kuma ya haɗa sahunmu a kan ya kasance tushen da za mu haɗu a kansa shi ne al'aiki samu bilkitabu wa sunna riko da alƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wana ha sannan Allah ya yi hani ani tafarruk a kan murarrabu wa bayyana khuturatihi alal ummati fi daraini kuma wa bayyana Allah ɗauki sarki ya bayyana a sarari khuturatihi hatsarin da ke cikin rarrabuwan nan alal umma akan al'umma fiddaraini a gidan duniya da lahira a gidaje biyu da nan duniya da lahira duk yana da matsala Allah sallallahu alaihi ce mumini kaɗan ne da kansa mai yawa ne da ƴan uwan shi kun gane yanzu nan tunda aka yi ramadana zaki iya waigawa ki ga kila azumin alhamis da litinin da kika yi kila ba su da yawa kuma kina jin nauyinsu yanzu yau talata jibi alhamis sai ki ga azumin alhamis din nan sai kin dage sai kin ta himma sai kin amma san da ake na ramadan gaba ɗaya ko ninyan matan da kika yi ta a farko kika batta can kawai kin riga kin tafi ba ki jin wahala ko da sahur ko ba sahur ba ki jin ki da wani matsala saboda ƴan uwanki sun dunkule kuna tafiya tare to haka ibada take sauki idan ana da yawa wali taqiqi dalika domin tabbatar da wannan nema na Allah ya umurce mu bi tahakum akan mu rinka kai hukunci in wani abu ya faru za mu kai hukunci mu kai hukuncin nan ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah ta'ala fil usuli wal furu a cikin abubuwan da suke na asali na aqida wal furu da kuma abubuwan da ma basu kai aqidan ba wana haina an kulli sababin kuma Allah ya hana mu Allah ya hana mu an kulli sababin akan duk wata hanya duk wani dalili duk wata hanya yu'addi ila tafarruq da za ta kai zuwa ga rarrabuwan al'umma Allah ya hana wannan duk abin da ka san in kai mutane kansu zai rabu to wallahi mutum ya aikata wannan abin Allah zai tsananin fushi da shi kuma zai kwashe mishi albarka musamman mutum kila zai saboda gyaruwan siyasan shi ko mace za ta yi saboda gyaruwan kasuwancinta akwai wanda za ta ga za ta iya supply na abu kaza hajiya wance za ta bata oda wance oda wance kaza amma yanda suke hada da wance ita bata da sarari yanzu dan haka daman ita a bata shine ta ga an raba wance da wance duk mutane suna irin wannan kai ko raba aure ne Allah baya son wannan annabi Musa alaihi salam lokacin da ya tafi mutane suka koma bautan gunki da ya dawo abu na farko gashi shirka suke yi amma nabi musa yake faɗa ma Allah yana tsoron kada kansu kuma ya rarrabu saboda ya san fitina da bala'in da ke cikin rarrabuwan kai an ta kula farrakta bai na bani isra'il ka zo a ce ya raba kan mutane ya yi kaza ya yi kaza wannan mummunan shaida ne duk wanda ya mutu aka yi masa wannan shaida in dai ta tabbata to shi da aljanna sai ya wahala to Allah subhanahu wata'ala yayi umarni akan mu nisanci duk wata hanya da za ta kai ga rarrabuwar mutane ka nisance ta karka shiga karka yi kuma kar ayi da kai qala ta'ala Allah ɗaukin sarki da kansa ya cewa fil amri dangane da yanda yake bada umarni alal ijtima bil ijtima ya kan mu dunkule wan nahyi kuma yake hana mu an tafarruq akan rarrabuwa sai ya ce da mu wa'tasimu bihablillahi jami'a ku yi riko da igiyan Allah ita ce alqur'ani da sunna jami'an gaba ɗayan ku kuma kakku raba ɗaya biyu cikin su wala tafarraqu kuma kuma kar ku rarraba kun ga Allah ya hana umarni ne kakku rarraba Allah ya fi mu sanin yau da gobe akwai sabani a ciki zama da mutane na da wahala ƴaƴan da ka haifa ma sai kai hakuri to ina ga wanda suka fita daga tsatsanka kenan ke suka tsaga suka fita kuma kina hakuri to ina ga wanda kin ganta da hakuranta 32 kun abin nan sai wahala kuma ka mallaki zukatan mutane gaba ɗaya ba zai samu maka ba in ma kana da wannan tunanin ka cire ba za ka iya ba wannan Allah ne ke da shi ko Allah da ya halitta saba mishi mutane ke yi makabarta ta je ta sa tura yaro ya bizne mata abu mai gadin makabartan ya gani ya biyo shi ya gudu da dare karfe ɗaya na dare kusa da unguwarmu kusa da unguwarmu kusa da unguwarmu wannan abin ya faru mai gadin ya ciro laya ne an kona bakar kibiya an ta karance karancen tsubba an kona a wuta da bakar kunama an huda kunamansa naka huda layan ta tsakiyar kunama aka danna kabari da aka yanka layan mai ke ciki ya Allah ka raba alhaji wani da hajiya wance kamar yadda ka raba ma'abocin kabarin nan da rayuwarsa shirman banza to ni kuma na ce in an raba su a kwashi duk abin da suka mallaka da duniyan a baki watan wata rana nan za ki dawo nan za ki dawo kuma nan za a tutse ki kuma nan za ki bayani kuma nan za ki ga sakamako ba fa wanda ya je yin ba zuwa wurin boka mun karanta da ko a nan ai ba dalilin karanta addu'o'inmu da muka yi azumi ba kenan wanda ya taka je wurin boka sallar shi na kwana 40 Allah ba zai karba yayi ba za a karba ba ya ki kuma ya kafurta gaba daya at-tahdhiru min at-tafarruq tsoratarwa da gargadi game da rarrabuwa mala yace laqad dhamma at-tafarruq wa naha an an an an an turuqi wal asbabi al-mu'diya ilayhi wa laqad dhamma Allah hakika Allah dauke sarki ya zargi at-tafarruq rarrabuwa wa naha kuma Allah yayi hani an turuq gabarin dukkan wasu hanyoyi wal asbab da dukkan wasu dalilai almu'addiya wanda suke kaiwa ilaihi zuwa ga rarrabuwa tilka turuq irin waɗannan hanyoyin allati wanda ju'ilatul muslimina wanda in aka bi su suke sanya suka sanya musulmai shi'an tawaga tawaga wa ahzaban da kungiyoyi na bata mabambanta amma Allah ya faɗa fala tanazu fatafshalu wa tadhhabu rihukum karatu ɗaya nake so ya rage mu gama littafin daga wannan sai mako mai zuwan Allah ya ba mu aran rai wala qad ja'atin nususul kathira haqiqa nassusi nusus jam'i ne na nassi nassi shine ayan alqur'ani ko hadisi haqiqa ayoyi da hadisai sun zo alkathira masu yawa fil kitabi a cikin alqur'ani was sunnah da hadisai me suke yi ayoyin tuhziru wanda suke hani min at-tafarruq akan murarraba walikhtilaf kuma musassaba wata bayyana kuma waɗannan ayoyin sun bayyana a sarari su i'aqibati dalika mummunan sakamakon da rarrabuwan yake haifarwa ya za yi mu gane sai ce qala ta'ala Allah madaukin sarki da kansa yake cewa wala takunu kuma kada ku kasance kallazina kaman waɗanda tafarraku suka rarraba waktalafu kuma suka sassaba min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan ayoyi da hadisai sun sauka a gare su ulaika wacanninka waɗanda suka rarraba nan bayan sun san gaskiya ni Allah ina shaida muku lahum azabun azim suna da azaba mai girma za mu haɗu da su za su ɗanɗana kuɗansu wa qala ta'ala wani wurin Allah madaukakin sarki da kansa ya ce innal ladhina farraqu dinahum lallai waɗanda suka rarraba addininsu wa kanu shi'an suka kasance kungiya kungiya tawaga tawaga na, na rarrabuwa da fandarewa lastaminhum fi shay ba ruwanka da su duk wanda ka same shi a haka baka matsayin komai a wurin sa kyale shi zamu hadu da shi karka shiga cikin su kenan innama amruhum ila Allah lalle al'amarin su sanu dai yana ga Allah thumma yunabbi'uhum kuma da sanani Allah zan ba su labari bima kanu yaf'alun aka abinda suka kasance suna aikatawa na rarrabuwan kai da sassabawa faqad dallatil ayatani haqiqa wadannan ayoyi guda biyu ta farko da ta biyu da muka karanta sun kasance hujjoji ala dhammu tafarruq akan zargin rarrabuwa wa khuturatihi da kuma hatsarin da ke cikin sa alal umma akan al'umma musulmi fi duniya anan gidan duniya wal akhirah da gidan lahira kuma gaskiya ne ko ko siyasa ne ba za a zo 2023 ba ba kuna kan mutane sun hankali ba to za ku ga mahaukata a fili Allah kai mu da rai da lafiya za ku gani mu kusa da unguwarmu sai da aka ticket kun ga unguwanmu 97.9 ko 98.9 musulmai ne amma aka yi ticket ɗin siyasa musulmi musulmi kirista aka yi aka yi musulmi matsa ku haɗe da musulmi mace ya za a yi ma kirista zo tsakiyarmu ya ce kaza to sai da aka waye gari kiristan nan sai da ya shugabanci a yi ƙwarai suka raba ƙuri'unsu shi kuma ya ja jama'a wanda suka fusata da wani wanda suka ce to zai ma cika da kazan shi kirista zamewa suka yi kuma ya shi gabanci gabanci kenan da rashin manufa a duniya ma yana cutarwa to balle lahira wa annahu sababu diya'u ahli alkitab kuma rarrabu wannan shine babban dalilin tozartan ma'abota littafi wa humul yahudu wan nasara wanda sune yahudawa da kiristoci wa sabab kullin hirafin kuma shine sanadin duk wani karkacewa waqa fihi nas wanda mutane suka auka masa duk wani karkacewa da mutane suka yi sabani ne da da rarrabuwa ya fara jawo shi wa minas sunna ayoyi muka karanta guda biyu daga cikin ku abin da ya shafi hadisai ma rawahu ahmad akwai hadisin da imamu ahmad ya ruwaito wa abu dawud da abu dawud wa mu'an muawiya daga muawiya ta dan sufyan abu sun Allah ya kara yadda a gare shi annahu qama cewa muawiya ya tashi fa qala yace ala ku saurara shine ala ku bada hankalin ku wuri daya inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama fina lallai manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya tsayu ya tsaya a cikin mu fa qala sai muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara ku al'ummata ku natsu inna min qablikum min ahli alkitabi iftarqu ala sanatayn wa sab'ina milla inna min qablikum lalle wanda suka gabace ku min ahli alkitabi daga cikin da aka ba su littafi yahudawa da nasara da sauransu kenan ko iftarqu sirran raba ala sanatayn wa sab'ina milla har zuwa addinai 72 kun ji wannan ma ke magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna hadhihi al-umma dalilin da yasa nace ku saurara shine tabbas wannan al'ummar da kuke gani sataftariku ita ko za ta ringa rarraba ta dinga fashewa ta dinga rarraba ala 73 milla har sai ta kai kashi 73 na rarrabuwa labari ne a'a ga abinda ni annabi nake so ku sani sanatani wa saba'un saba'in da biyu daga cikin saba'in da ukun da al'umma ta za su karkasu dukkansu finnari wuta za su tafi wa wahida guda ɗaya da ta saura kaɗai filjanna ita ce take gida aljanna wace ce ita ya ce wahiyar jama'a ita ce aljama'a a wata ruwaya aka ce menene jama'a ya ce wanda suka rayu akan irin abin da ni annabi a yau da sahabbai na kuka ga ina rayuwa a kansa su ne ahalin sunna wal jama'a an fahimci maganan ko wannan hadisi yana da hatsari kwarai da gaske kwarai da gaske kila sai an gama buɗe gari a iya faɗin su sai mai muhadara musamman suna alfirkatun najiya tawagar da za ta tsira ko lami yusbu sunna ko ya kamata ka tuna mun mu sa shi a ciki in Allah da zamu zo mu dauki sati guda ko kwana goma muna jera muhadarori lami a gwadosa lami a badarawa lami a hayin na iya lami a rafungula lami a kawo lami a kurmin mashi lami a mahuta insha Allah insha Allah waɗannan wurare bakwai da na faɗa Allah da za su zama a ciki to muna so mu sa abin da ya sa wannan rudin da aka shiga na corona nan ya juya tunanin mutane kuma ya kamata a saita tunanin mutane akan saitin addini mai wani darussa kuka dauka daga corona sannan kuma mai kamata a gane a tsammanin ku a banza ne Allah zai turo abin da zai tsaye da duniya gaba daya a tsaye da ka'aba cak ba mai dawafi wai ka ce Allah bai fushi ba ka yaudari kanka kuma wallahi ko kai da ko kai da notice din kiyama ne aka sake kakkabe mata kura ka nuna maka ko ka shirya ko kakka shirya to ya kamata a yi mutuwa ba ta da daɗi amma mutuwa babun tsoro ba ne babban abun tsoro ta cin maka babu guziri eh shi ne kawai abun tsoron amma in za a dace wallahi iyayenmu da kakanninmu da suka rasu yadda muke fata Allah ya gafarta musu in yadda muke musu fata sun dace da wannan rahama wallahi sun fi mu jin daɗi yanzu hakan sun fi mu jin daɗi ba su da wani tsoro ba su da tashin hankali to insha Allah ina ganin za mu samu munasaba ko mu sa littafi ko mu wannan to wannan sai mu tsaya a nan na so in taho da wuri amma saboda yaro bai jin daɗi yasa ban iya isowa ba amin am so ina ga za mu tsaya a nan yayi ko mu tsaya haka mun zo kai ko mu je gaba matsaya nan sha Allah sai mu dauki littafi na gaba hadisi ne ko yau ne kuka ce ga wata 22 الحديث الثالث والثلاثون حديثي نتلاتين دعوك أنقى ورم نعم na ga kamar fosu da yawa ba su da littafi a cikinku ido ne fara tafiya mama to yawwa ga ina an ce za a miki gilashi to a dai kokari a mallaki littafi kun riga kun san tarbiya na majalis in muhadara muka zo wannan ba damuwa amma muna karatu a neman littafi an gane ke siya ko yaron ne taso ya ga littafin shi ma karatu ne ni yanzu akwai littafin da mahaifiyata ta siya mu ita ta fara siya mun sayyul bukhari bulugul maram sahihu muslim riyadu salihin na kwarin da na samu bugu da ya fi wanda da yankin da ya daɗe sosai ina da bugun da sun fi nata kyau amma ban amfani da su da nata nake yi da nasa nake yi sau da yana so lada ya je mata kuma ina jin izza a raina uwata ta siya min littafin addini bata taba siyan min wayan hannu ba ba ma shi lokaci amma ko da ya zo ba ta siyan min ba littafai ta siya min tauke ma ki ajiye wanda yaranki za su taso su gani yana da daɗi to an ga wurin ko shafi na 98 alhadithu salisu wa salasun yan wa musulmi hadisi na 33 wanda yace ani ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo wannan hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa ya nuna dukkanin su sahabbai ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce lauyo ɓanna su bi da'awahun inda a ce duk abin da mutane suka yi ikirari za a ba su kawai wannan ya zo ya ce a wancan takalmin fada kaga wancan da shi nawa ne ko mutum ya ɗaga wannan makulli ya ce nashi ne ko wannan kazan nashi ne kawai duk abin da mutum ya ikirarin nashi ne kawai sai a ɗauka a bashi da a ce duk abin da mutum ya ikirari ana ɗauka a bashi ladda'a rijalun amwala qaumin da wasu mutane sun rinka zuwa suna cewa kudin wane ma nasu ne dukiyan wane nawa ne wani ma zai kalli dan gote ya ce nashi ne ko shi ma wani yazo ya ce nashi ne ma'ana wanda yafi wani karfi kawai sai ya kwaci wa dima'ahum haka nan jina ne sai wani ya kashe wani ya ce ai ai abin da ya kamata a kashe shi ne shikenan daga ya faɗa ya ce wani ya cancanci a kashe sai a yadda a kashe shi a'a sai an nemi hujja sai an nemi dalili kuma ko an samu ba kai za ka kashe shi ba shari'a ke yi alkali kotu ke yi da hukuma ba dan adam ba in ni yanzu kawai don wani ma abin kashe shi a ni ma gobe sai wani ya zo ya ce ni ma kaza sai kashe kenan ana ma babu control to shine sai mala ya ce lakin nal bayyina sai dai shaida duk wanda ya ce abu nashi ne to zai zo da shaida alal mudda'i akan wanda ya ikrari ka ce abu wayan nan ta aka ce je ka kawo kwali da rasit ɗin da ka siya ko ba shi nan ba a duba a gani da ime ne suke ce mai ko serial number ko mai yayi daidai wanda ya ce kaza na shi ne to shi zai zo da da shaida wal yamin shi ko wanda ya ce ba haka bane sai ya rantsuwa kenan wal yamin alal alaman ankara wanda ya ce ba haka ba shi kuma sai ya rantsuwa ya ce wallahi tallahi abinda wani ya faɗa ƙarya ne to kai ma rantse tunda ya rantse rantse in ya noke shi kenan in alƙali ya ga dama ya sa a zane shi ko in ya ga dama ya sa a kulle sha gidan yari in ya ga dama ya ci a kore shi daga garin da alƙali na da wannan dama malaci hadithun hasan rawahu al-baihaqi wa ghayrihi wa hakaza wa ba'dahu fi sahihain wani sashi hadisi da cikin bukhari da muslim mufradatul hadith daidai kun kalmomin da hadisin ya kunsa ku yan uwa musulmi ad-da'wa da aka ce layutan nasu bi da'awahum dinnan abinda ake nufi al-ismu min al-idda'i suna ne na ikirari mutum ikirarin abu idda'a qaumun inda a ce wasu madda'a menene walakin al-bayyinatu ala ala al-mudda'i ko to wannan idda'i din sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za'ama haqqul lahu mutum ya ra'ayanta cewa wani abu nashi ne wani haƙƙi ya ce nashi ne da aka ce albayyinatu wancan shaidan addalil shine ka kawo dalilin da ya nuna wannan abun naka ne ko wani aboki na a zariya motar shi ta taba lalacewa sai ya ɗauko ɗan shi a mashin ƙarami ne yaron bai wuce shekara biyu da wani abu ba to yaron mahaifiyar shi biyu mahaifiyarsa fara ce sosai shi kuma abokinmu ba bai da haske yana da haske amma dai in ka ga yaron ba za ka ce kila ɗan shi ba ne to kuma ashe 'yan sanda sun ba da rahoto an saci yara ƙanana a zariya sada shi kuma bai saba hawa mashin ba bai saba mota ya saba hawa da ya ɗauko yaron yadda ma ke zaunar da yaro a mashin bai iya ba sai sa shi a tsakiya ya irin rugubo shi nan tsoron kar yaro ya faɗi to da ke kun san zariya ƙasa mai tsarki ne ku yakuri ba su ganin laifi su ba irin bariki ba ne nan a bariki ne za a yi ba koye wata a unguwa ba san ya zo ba cikin siti ko ba koye shigo unguwa sai an gane ba koya zo duk yawan sai an gane ba koya shigo ko ɗan gari ne bai nan ya zo wallahi sai an gane ƙwarai da gaske to ganin haka kawai su sai suka bi shi a mashin samari mashina har biyu suka zo suka ɗaya na gefe ɗaya na gefe shi yana kan a caɓa suka sashi a tsakiya ana zuwa wurin kofar doka suka ce ma direba mashin an tsallaka kai faki to shi bai gane ma ya ɗauka mai mashin suka so su magana da shi suna zuwa suka ce mishi malam e Allah ya haƙuri dai mun ganka da kamala amma wannan yaron ina ka samo shi ya ce umar ka san me ya ce wallahi sai jiki na kamara dan shi ne ce amma jikin shi kawai kamar rawa to su kuma ganin yadda jikin suke rawa sai suka ƙara samun kafan zargi suka ce ka yi haƙuri ba wani abu ba ne gaskiyar magana muna buƙatar mu samu shaidan wannan ɗanka ne ko alaƙaƙa da shi sai ce to ku bi ni sai suka bi shi ana zuwa sai ya sauke yaran a ƙofar gida ya ce je ka kira mahaifiyarka yaro kawai sai samu ya fara wasan shi ya banna da shi shi ya ma san me ake yi shi ne sai ce mai wane je ka kira mahaifiyarka shi ne sai ce mata in ce baba kana kiranta sai suka ce a to a shi kenan duk da haka suka ce shi kenan ma ce a'a wallahi ai abin da kuka yana da kyau sai aka kira sai da mahaifiyar ta fito ya ce to yanzu kunga wanda ke kama da ita yan rainin wayau sun yi kama suka ce ya ce to ya ce ɗana ne gashi gashi gashi da sauran suka ce wallahi gashi gashi ka yi haƙuri an samu kesis har uku na satan yara a cikin wuraren garin zaria shi ya samu kai haka shi ne shi kuma ya ce to tun da kun haka kuma ga kuɗin mai ku koma inda kuka fito in wani ne zagi zai yayi to mu sarai ba mu gaji wannan ba to menene abin nufi a nan ya zo da dalili ya zo da hujja ya nuna ga shaida da ke ne da ke nuna wannan ɗan sadi fuso na abin sai da kwatacce ake gane shi to shi ne mala ya ce alyamin a nan da ake nufi da alyamin shi ne alhalifu billahi rantsuwa da Allah sharkul hadis mai hadisin ya kunsa هذا الحديث الشريف وانا حديثي من درجة يقرر ينا تبتر دقائدة حامة وتقائدة من متقر مهمة في التشريع الإسلامي أتكين شريعة مسلنش أتكين دوكو كند مسلنش كيساوة تصون حقوق الناس daga cikin ka'idan abinda musuluncin nan ke sa ko mai amfani shine tasunul huququn nas yana katange haƙoƙin jama'a yana kiyaye ma jama'a haƙoƙinsu wa tahbi anfusahum kuma tana kare shari'ar musulunci tana kare mene rayukan mutane wa aradahum kuma musulunci na kare mutuncin mutane kar ku rinka cima mutane mutunci ko mutun ya shirme ku bashi da shirman shi kun gane samun a rinka jin maganganu masu tsafta na fita a bakin ka yana sa a gamsu da sakonka an fahimci magana to amma mutun ya zamto arha kayan bako sai ma zo ya faɗa mai muhimmanci mutane suke daukan shi da muhimmanci to wa amwalahum kuma shari'a musulunci na kiyaye dukiyoyin mutane min ghasbin haka ne wa atida'un min ghasbin na daga wato asalin abin da ya shafi kwace shine ghasbin rike dukiya ba da haƙƙi ba rike haƙƙin wani wa atida'in da kuma ketare iyaka min ghasbin daga rike haƙƙin wani a murdiya kenan ko shine al-akhdh bi ghairi haqq sannan sai wa'ati da'in da kuma ƙetare iyaka kama yu'tabaru nassan qanuniyan yu'malu bihi fil qada'i bainan nas kaman yanda ake yu'tabaru ake la'akari da irin wannan ka'ida nassan a matsayin nassi qanuniyan tsararriyar da ke cikin tsari yu'malu bihi wanda ake aiki da shi fil qada'i wurin yin hukunci bainan nas tsakanin mutane bima yantawi ala adalatin wanda yake wato yantsawi yake kunsa yake tattara ala adalatin yake tattara kan adalci wa musawatin da daidaito wa rasulul muallim wannan jakada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam al muallim mai koyar da mutane huna a wannan wuri yuhaddidu bihi mawqifil qada'udati yana iyakance matsaya na masu hukunci alkalai wa ulil amr da jagorori wahum yafsiluna fi qada'il muslimin kuma sune wanda suke rarrabe hukunci a cikin alƙalancin ko hukuncin su ga musulmai walaula hadha an-nass al-qanuni indan baicin wannan nasi tsararre na kundi la turik la turika mutakhasimina da an kyala masu yin rikici ala hawahum akan sarransu duk wanda ya zo akan sarran shi ya kwace shi ke sai a kyale shi in babu doka da oda wadda'a hukuka batilatun kuma da mutane sun yi da'awan haƙoƙi na zalunci da ƙarya wa talibu biha haythu la hujjata wala burhan wa talibu biha kuma su neme su ba tare da wani hujja ko dalili ba mala ya ce lihaza da wannan ne ya sanya yubayyin rasul sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yake bayyana mana anna man da'a shay'an cewa duk wanda yayi ikrarin wani abu wa talaba bihi kuma ya nemi wannan abin da a bashi to shi wanda ya neman alaihi an yuqima dalil ya zama wajibi akan shi ya kawo dalili wanda ya ce a bashi kaza ko kaza nashi ne to yanzu aiki na kan shi shi da yake nema sai ka abin da ke tabbatar da wannan abin nashi ne ko ya dace da shi ba ko zaɓe za a yi akan cewa presidential debate ba ko ni shugaban ƙasa ya tashi ya faɗi me zai iya yi kuma me yayi a baya kafin a bashi al'umma ko kowa ya tashi ya ta faɗi kuma an bashi a ji shiru wani bayanin kuma sai a kiyama Allah shiryar da mu da su to shine malam yake cewa dole ya kawo dalili ala haqiyatihi akan cancantansa da wannan abin da ya faɗa amma man ankara shay'an wanda koye musu ya ƙaryata wani abu cewa ba haka bane fa alaihi to ya zama wajibi akan sa wanda ya ƙaryatan an yahlifa da yi rantsuwa fa inimtana alal alal halifi idan ya hanu ya kiyin rantsuwa talaba alqadi sai alqali ya nema min almudda'i akan wanda shi ya ce abin nashi ne wani ya zo ya ce wannan wayar tashi ne sai wani ya ce wallahi karya ne ba nashi ba ne to idan aka ce ma wanda ya ce ba nashin ba ne rantsi cewa wannan wayan ba na wane ba ne sai ya shiru kun gani zai iya yiwuwa ba nashin ba ne zai iya yiwuwa nashin ne amma da ya shiru ya buɗe ƙofan zargi shi a kansa kun fahimci maganan sai dai akwai mutanen da duk gaskiyarsu ba su rantsuwa akwai irin waɗannan mutanen in dai a duniya ne baka isa sai ma rantsuwa saboda duniya ba ku duba za ku ku a iyayenmu ai za ku ga haka ku duba nagartan iyayenmu tsofaffi ku gani za ku ga wani abin sai ke wacce kina da hankali ki ta rantsuwa kun fahimci magana to akwai irin wannan nagartan to amma dai shi alkali idan mutum ya ki wanda ya ce ba haka ba ne aka ce kai da ka ce ba haka ba ne rantse sai ya ki rantsewa talabal qadi min al mudda'i an yahlif sai a ce to kai da kace naka ne kai ranzi sai yace billahi allazi la ilaha illa huwa na wani a royal nasiya kun fahimci magana wancan ya ce ba nashi bane an ce rantse bai rantse ba shi wanda yace nashi ne an ce rantse kuma ya rantse to in yi haka wa yustahaqu bil halafi sai a cancantar da wannan abun ga wanda ya rantsuwan sanadiyar rantsuwansa an bashi shi da Allah madda ahu na wannan abun da ya ikirari kun gane magana in kuma akan ƙarya ya rantsa ya ƙara nutsar da kanshi wa hakaza malai ce kamar haka ne fa tunzimu lana shari'atul islam hayatuna shari'ar musulunci take tsara mana rayuwar mu Allah ka raya mu a musulunci ka kashe mu a kansa wa tanshiru bainana kuma musulunci nan tanshiru take yadawa bainana tsakanin mu me take yadawa tsakanin mu al'amna aminci ana so a samu aminci ko kina kina sauka a Saudiya sai ki ji kamar an cire miki bakin ciki a duniya sai ki ji kamar kina firgice ne yanzu na aka natsar da ke kika dawo cikin hayyacinki wallahi kana Najeriya za ka dauka saboda yanzu kana tanin da ka bi hanyar birnin Gwari za a ce babu wani wani zai je Abuja baka da kwanciyar hankali sai ka je waya ce ya sauka lafiya to can fa sai ka ji mutum na cewa ka bai so ya tashi za ka yi tafiya amma sai sha biyun dare zan fita kana da ina ina ina daji kaza na gaji na kwantar da mota ina bacci in na farka zan ci gaba da tafiya al'amnu kenan al'amnu haka sai haka suke mm baladin amina wa hadha albalad alamin to shine mutum da ya kwantar da kudera ya baccin sa ya iya gama yinsa a dajin Allah kuma ya tashi ci gaba wani ma ya ji gida ya ishe shi ɗibi matan shi da komai su je su biya a ka fito musu da raƙumi a cikin daji su ta kallon raƙumi suna ci abinci su su huta da ya'yan shi da matan shi sai cikin tsalalar dare su tashi tafiyar su babu baka tsoron kwawon ba Allah amin biri ne za ka ɗauki abinci ka jefa mishi ka jefa mai abinci in ya cafe a daji ya ɗauka ya ga ka buɗe ka ci sai je homa abinka ƙwarai sai dai ka ba shi sabo da shi zai buɗe da hannun shi sannan ya ci in ba ka ba ka ɗauki abinka ka tafi wani zai zo jefa mai mai kyau barin saudi ya faɗin najeriya ƙoshi ko mage ka gani a can tafi wani mutum ɗin lafiya tafi wani alhajin lafiya a nan mage to wallahi ka ganka a najeriya kawai ka bauta mu Allah wallahi ka bi sunnan nan kawai ka haƙura mu haɗu a can mu huta gaba ɗaya na'am afirka gaba ɗaya ba duka ba ne ba ba wallahi ba duka bane ke dai kawai Allah dai ya samu dace idai muna nan muna nema aljanna kawai wallahi za mu nemi duniya ba za mu fasa ba amma mu dai target ɗinmu aljanna ne gaskiya aljanna kawai muke targetin sun mu haɗa can na tuna muku amma za ku san muna cikin halin ni ya sun mu haɗa aljanna za ku tuna wala za ku tuna wannan bakar wayar da ake ci Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana na'am ƴan uwa malam yace musulunci na yada zaman lafiya a cikin mu fa idza hafazna ala shari'atina da haka idan muka tsara shari'ar mu na musulunci wa aqamna hududana muka tsaida haddoji wanda ya aimi shi kun gane iyakokin Allah duk wanda ya ketara aimi shi wanda bike da haƙi a bashi haƙin shi kar ai zalunci malam yace idan akai haka wa shahidan nasu bil haqq kuma mutane suka yi shaida da gaskiya wajtanibu shahadatan zur mutane suka nisanci shaida ta ƙarya da ƙaƙari sadatul adala sai adalci ya shugabanci ashe ga ma matakan samun shugaba na garin kenan ashe ba ruduwa da sai wani bane ruduwa da sai mun gyara shi yafi muhimmanci fiye da ruduwa da sai wani in akai haka wa ammal khairu alkhairi zai game Allah ka game mana da alkhairi wata salahan nasu kuma mutane za su gyattu su zamto na kwarai wasu ta'ul qada kuma alkalai masu hukunci za su samu iko ala an ya kula kalimataku da su faɗi kalmar su ta gaskiya sun san in sun faɗa za a yi yanzu wani ma yana tsoron yin hukunci a tura gida a kashe shi fa'adal hukuk don haka sai ka ga an mai da haƙoƙi zuwa ga masu shi wa akhadha bi aidil mazlum kuma a kama hannun wanda ya zalunci a hana shi ad-durusul mustafadatu min al-hadith darusan da zamu amfana da su a cikin wannan hadisi na farko at-tashri'ul islami kun ga shari'an musulunci kun ga dokokin musulunci yahmin nufusa ya zo ne dan ya yana tsare rayuka musulunci na tsare rayuka bai so a kashe rayuka wal arad kuma musulunci yana tsare mutunci na biyu laula kanunin sama in dambaicin tsarin sama ma'ana shari'a dokan Allah in dambaicin dokokin Allah da za'atil huquq da an tozarta haƙoƙi da yawa da kowa zai zo ya ce abu kaza nashi ne wanda yafi karfi shikenan wanda ke da uwa a murhu ya ci tuwansa da miya hadda nama wanda bai da shi ya ci gaya in ma ya samu na uku fi zillil islam a ƙarƙashin inuwar musulunci ne ya aishil musulmi fi salam musulmi ke iya rayuwa cikin aminci in dai ba za a kiyaye dokan musulunci wato ba za a samu aminci ba ko kun sa wannan fitintunin da ke faruwa zai iya faruwa kaɗai saboda sihirce-sihirce da tsafin da ake yi waɗannan fitintunin da kuke gani tsafin da ake yi da sihirce-sihirce kaɗai sun isa su haifar da abin da ya fi wanda kuke gani kun gane ko to in ba an tsare ma Allah haƙin shi bane ba za a ga abin da ake so ba in dai ana so a ga abin da ake so to a tsare ma Allah haƙin sa in ko ba a yi ba to shi Allah ya fi sanin ta inda zai kullo ma mutane su dandana kudan su Allah ka yafe mana na hudu idan shahidan nasu bil haqq idan mutane suka yi shaida da gaskiya daga nan ne sadal adlu sai adalci ya jagoranci shiga gaba na biyar alhalifu bilkazibi yin rantsuwa da ƙarya yudhi'ul huquq yana tozarta haƙoƙi a rantsi akan ƙarya tozarta haƙoƙi ne za a sa zalunci wasu musamman kamar yadda na faɗa muku dazo wannan da aka ce wanda wanda ya inkari ya rantsi wani fa bai da baki ne bai iya magana bane sai a samu wanda ya fi shi iya baki da iya magana da rashin tsoron Allah ya kanannada abu da baki ba shi sa annabi sallallahu alaihi ke cewa duk wanda ya zo ya faɗi magana ya sa na ba wani haƙƙin da ba nashi bane ya san ba nashi bane ya mun daɗin baki na bashi ya sani wuta balbal yake ci saboda akwai wanda shi bai da magana bai da surutu ko bai ma iya maganan ba an tasa shi gaba kawai sai ya kasa to shi yasa anan sai aka faɗi cewa duk idan har aka yi haka shine adalci zai tsayo Allah ya datar da mu to mu littafi na ga muna da minti 15 sai mu raba mu littafai biyu kaifa nurabbi auladana qissatun ra'i'atun ji mufida ko shafi na sha shida a nawa haka ne kissa shine labari malam zai ba mu wani labari ra'i'atun ra'i'a shine abin da ya maka dadi ya burge ka an gane ko ga wata kissa mai dadi mai burgewa sannan kuma tare da haka mufidatun tana da amfanarwa za mu wata kisa ga ta da daɗin ji ga ta da burgewa sannan kuma za ta yi mana amfani hadisi ne malam da ya kawo ya ce an mu'awiyar ta bin alhakami an karɓo daga mu'awiyar ɗan alhakam as-sulami radiyallahu anhu allah ya ƙara da gare shi ƙara yake cewa wa ni da anan ne shaida halakin je biki ne wancan makon littafin ki? to shafi dai na sha shida ku nemi shafi na sha shida in irin buguna ne na? to to to shi ke nan muje mu'awiyar ta bin hakamin sulami allah ya ƙara da gare shi ya ce an gani? وكانت لي جارية ترعى غنما قبل أحد والجوانية yace ina da wata baiwa wanda take bin kiwon dabbobi na gida a kusa da dutsen Uhud da gefansa fattala'at zata yaumin shikenan wannan yarinyan wata rana kawai tana dubawa tana leƙawa fa idha bi sai ta ga kerkeci kad zahaba bi shatin min ghanamiha ya tsuri daya daga cikin dabbobinta ya tafi da shi wa ana rajulun min bani adam ya fara makan shi lauya yace kuma ni mutum ne kaman sauran mutane kar a ce haba malan hadda kai saboda me yasa yi wannan shedan yace asifu ina samun damuwa da bakin ciki ni ma in ji na damu kamata asafun kamar inda kuma kuke jin damuwa kun gane kamar fa kina da dabba ga makiyayi akwai akwai fulani a nan cikin mu sosai na kusa kusa sosai ya kuke jin shanu a wurin ku eh kama a taba rai ko haka ne kaman yan uwa to kaman ke yanzu da yar bariki kina da motoci masu tsada a gida sai ga fit an zara daya an fita da ita ya kike ji ni na ga wakil latinin da ya nuna mana wata sa kosasshiya ce da guda ɗaya na je hajji a lokaci ya ce da guda ɗaya ya biya ya tafi maka to ko kya ce dole ka ji a ranka ni ma ina taya sahabin zama lauyan kansa ne ya ce ni mutum ne kamar sauran mutane ina samun damuwa kamar yadda kuma kuke samu lakin na ni sai dai duk da haka fa na kasa hakuri sakaktuha sakkan na mare tamari na koda mata mari kun gani kun ga ya nuna kar a ce a malam yanzu ana gafata malam kamare yarinya kun gani kila ce kai ne ma malam fa mai tarbiya shine ya faɗi wannan haka wani malami wani ta zagin shi yana ce mai mutunci kuma ɗalibansa na gani ba su hana bai kyale su wancan har sai da ya nemi masa wauta fa ya nemi ya kai hannunsa jikinsa ba su tare ba Allah ko ya taimake da yake ƙarfi ga rai ya ko daga mutumin ne buga da ƙasa yana buga da ƙasa kuma sai jama'a suka ta suna subhanallah malam malam yace kaga yin iska yace yanzu ne kuka san ni malamin ku ne ai malami kaman iyaye yake duk wanda ya bari haka wulakanta mai malami bai da bambanci da wanda aka wulakanta mai iyaye haka haka gaskiyar maganan yake ni dai duk malaman da suka koyar da ni har da wanda na girme su a matsayin iyayena nake kallon su kuma wallahi ba zan bar wani ya taba musu mutunci ba ba zan bari ba kun fahimci magana shine ya faɗi wannan ya ce na ce min ya ce min umar kasar ne ya faru ce da na tabbatar yana da abokai zabga-zabgan fitinannu ya ce yana miƙewa na je police station ne reporting na ce musu to da wane da wane duk a kamo su suma saboda kashe wutan fitinan zauna lafiya saboda waɗannan mutanen sai a tsallako gida na ma a yanka ni ba damuwa za su yi ba to menene a hannun shai shi ne ana ta cutar da shi su ba su kula ba sai yanzu shi da ya abu kaɗan kuma sai a fara kaza shi ya sa malami sai shekara talatin yana koyar da mutane ran da ya kuskure ɗaya wani abu ma ba kuskure ba ne fahimtar mutane ne kuskure sai ka ga ana yada ana ririta ana cin mutunci ana kaza ina ma lokacin siyasa nan ne ake yin ta to duk ɗan adam yana kuskure ko an gane ko ba a gane ba ko an sani ko ba a sani ba amma kuma duk mutumin da alkhairin shirin da ya sharrin shi a wurin Allah na gari ne shikenan Allah ka shiryar da mu baki daya to yace na mare ta amma daga ba abin ya dame shi me yasa ya dame shi yace fataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana bayan fushin ya tafi sai ya ji kai da ma bai haka ba fa'azuma zalika alai ya ce sai na ga hakan yemin girma ma'ana tausayin yarinyar ya kama shi shi yasa sai je ga ma annabi ya ji ko akwai abin da zai yi kar ya zamto abin nan da ya ta damun shi ya zai yi wayan wasu kashe rai ma suke ba su damu ba ƙultu ya ce sai na ce ya rasulallah ya manza Allah sallallahu sallam kaji kaji abin da yarinyar nan taimun ni ma kuma na mare ta kaji afala utiquha bana in ta ba in maida ta yatin da baiwa ce sakamakon wancan marin ko na da sauki a raina to wato innal hasanati dibna sayiat kenan ko shikenan qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi itini biha je ka zo min da ita kawo min yarinya fa qala laha da aka zo da ita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ai ko wannan kisa ta tabbata da dadin ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata aina Allah to ga inda tarbiya yake kun san karatun tarbiya muke yi aina Allah ke baiwa yar yarinya ina Allah yake qala sai ta ce fi sama Allah na sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata man ana ni me muke magana wane ne ni ƙala sai ta ce an ta rasulillah ai kai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ƙala sai annan sula sai juyo wurin sai ya ce masa e kik ha ‘yan tata fa inna ha mu'mina wannan mumina ce ta cancanci haka rawahu muslim wa abu dawud da ya ce sakaktu ha me ake nufi da sakta ce darabtu ha na buge ta wala ɗamtu ha na mare ta wafi sama'i da ta ce ai Allah yana cikin sama bi ma'ana abin nufi ala sama Allah yana can sama ba ne kamata mu tsaya ba in kowa mu tsaya ba mu taba fikihu in na tsinke shi sai mun sake maimaita hadisin min fawaidil hadith daga cikin fa'idojin da zamu amfana da shi a wannan hadisi na farko kana sahabatu yurji'una inda ayi mushkilatin walau kana saghiratin ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kasance suna komawa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da suka samu matsala walau kana saghiratan koda matsala ce karama liya'lamu hukmallahi fi hadan su san me hukuncin Allah a cikin sa mu muna yin haka sai mu tambayi kanmu at-tahakumu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabai suna kai hukuncin su kowa ana kai hukunci zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amalan bi qaulillahi ta'ala domin kokarin yin aiki da umarnin Allah madaukaki da yake cewa cikin suratul nisa aya ta 65 fala wa rabbika fala wa rabbika rantsuwa kusan uku ne anan kaman ka ce wallahi tallahi billahi ina maka rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna mutane ba su zama masu imani ba hatta yuhaqqimu ka sai sun sanya ka kai ne mai yin hukunci fi ma shajara bainahum aka abin da ya gudana a tsakaninsu thumma la yajidu fi anfusihim harajan kuma in kai hukuncin har yanzu ba su zama masu imani ba ko sun kawo maka hukunci har sai an waye gari ba su ji fi anfusihim harajan wata damuwa a cikin ransu su ji kaman ba kai musu ba daidai ba sai sun ji sarai a ransu sannan ne suka samu imani in ko sun shakka babu imani mimma qadaita dangane da hukuncin da kai musu wa sallimu wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya miƙawa na biyu inkarun rasul sallallahu alaihi wasallam ala sahabi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yayi inkari ga wannan sahabi darbuhu lijariya dukan da yema wannan baiwa din kun ga dalilin yasa na ce baka ba sai mun koma mun faɗo hadisin wa ta'zimuhu lidhalika al'amr kuma da girmamawansa ga wannan al'amarin na hudu al'itqu yantawa yanta bawa ya zamto da yakunu lil mu'min ana ma mu'mini ne lalil kafir amma ba yanta kafiri me yasa li'anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ikhtabara ikhtabaraha ya jaraba wannan yarinyar sai da yace a zo da ita ko yayi mata tambayoyi ya jaraba ta walamma alima a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa bi imaniha tana da imani amara bi itiqatiha bi itiqaha bi taqiha sai umarni da a bi taqiha da yanta ta walau kanat kafira inda kafira ce ita lama amara bai tikiha da bai ba da umarni da yanta ta ba na biyar wujubu sa'ali an tauhid ya ana wajabcin tambaya game da sanin ilimin tauhidi wa minhu wanda daga cikin ilimin tauhidin nan uluwullahi ala arshihi daukakan Allah akan al'arshinsa wa ma'rifatu zalika kuma sanin cewa Allah ya cancanta akan al'arshi wajibun wajibi ne na daga cikin abin da ake so a koya ma yaro daga ya fara magana cewa Allah yana sama Allah shi kadai ne bai haifa ba ba haife shi ba Allah yana sama sannan la ilaha illallah mashru'iyyati su'ali bi aina Allah mun fahimci abu na shi da shar'ancin ya halarsa a tambayi mutum ina Allah yake wa annahu sunnatun kuma yin wannan tambaya sunna ce haisu sa'alaku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa mun ja irin wannan tambaya kai fa kokari nake je da gudu inje eh na bakwai masru'iyatul jawabi halascin bayar da amsa bi annallaha fi sama cewa Allah na sama ai ala sama'i cewa Allah yana sama da ikrari alaihi salatu wassalam da iqrarihi alaihi salatu wassalam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tabbatar da haka jawabal jariya na ya tabbatar da amsan da ya wannan baiwar ta bayar li muwafiqat li muwafaqati lilqur'an saboda amsan ta ya dace da alqur'ani alladhi yaqul wanda qur'anin da kansa yake cewa a amintum man fis sama shin yanzu kun samu natsuwa ne da amincewa ga wanda yake sama an yasifa bikumul ard akan ya kisfa kasa da ku irin wannan zunubai da kuke yi kun natsu ne cewa Allah ba zai shafe kasa da ku ba kala ibn abbas ibn abbas yace huwa allah a amintum shin kun aminta wanda ke saman nan ana nufin shine allah wa fi sama'i da aka ce yana cikin sama a hadisin ma'anan fi anan shine ala ala sama yana sama na takwas sihatul imani bi sihatul imani takunu bi shahadati muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir risala ingantuwan imani yana kasancewa ne da shaidawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jakadancinsa dan ya tambaye ta wane ne ni ko tace kai manzon Allah ne kenan da bata faɗa haka ba da imanin bai samu ba na tara itiqadu anna Allah fi sama kudirce cewan Allah yana sama dalilin hujja ne ala sihatil iman akan cewa imani na da lafiya imani ingantacce ne wa huwa wajibun ala kulli mu'min kuma imani da Allah na sama wajibi ne akan duk wani mu'mini na goma ar-raddu mai da martani ala khata'i akan kuskure nawa ne man yaqulu mai da martani akan kuskuren masu cewa inna allaha fi kulli makanin bi zatihi Allah yana ko ina da zatinsa har a bayi har a bola har a gidan giya a'a kun ga ba hankali ma ba zai dauka ba malaika jibril da ya zo wurin na na aisha radiyallahu anha da ya zo wurin manzala sallallahu sallam manzala kiɗi mai ce ina ganin shi na na khadija mai ta yi ba ta fara ƙoƙarin bayyana tsaraicinta ba ne sai mala'ika ya ne sai ya janye mala'ika zai janye don kunya sai allah ya bi ko'ina kun fahimci magana yau wato akwai kuskure a wannan yana da kyau mai gyara wal haqqu abinda yake gaskiya annallaha ma'ana Allah yana tare da mu amma bi ilmihi da iliminsa la bi zatihi ba da zatinsa ba duk abinda muke anan Allah ya sani abu ma da zamu yi gobe Allah ya sani mun fahimci wannan ko ba abinda ke koyuwa masa wannan ita ce kamala na sha ɗaya talabur rasuli sallallahu alaihi wasallam lil jariya neman da annabi sallallahu alaihi ga wannan baiwa li yaktabiraha dan ya gwada ta ba ya ce a kawo ta bane iti ne biha da neman da yi da gwadatan da yayi dalilun hujja ne ala annahu la ya'lamul ghaib cewa annabi sallallahu alaihi bai san gaibi ba da ya sani zai ce aje ka yanta ta ai na san ta mumina ne na ga zuciyanta kun fahimci magana yawwa wa huwa imanul jariya wanda shine imanin wannan yarinya sai da annabi sallallahu alaihi tambaya sannan ce a yanta ta mumina ce kenan kafin ta faɗa annabi bai san me ke zuciyarta ba wannan Allah ne ke da shi ko gane ko rike wani abu ɗaya zai taimaka muku duk abin da yake shari'a ne ne shari'a da umarni da hani da Allah da manansa suna daidai a nan duk abin da Allah ce a yi annabi ɗa'a saboda sai ta annabi ake gane shari'a kun gane magana a shari'a na dokoki hani da bari a nan ne ake haɗa Allah da manzansa saboda duk abin da annabi ya Allah ne ya sa shi wa ma'alar rasuli ilal balagul mubin amma a kauni kauniya halitta juya halitta annabi sallallahu alaihi bai da tasarrufi a ciki kun fanci magana fitowar rana ruwan sama rashin lafiya mutuwa wuta aljanna Allah kadai ke da wannan ina fata an fahimta to a rike wannan da kyau yana da amfani to mala yace huwa raddun kuma wannan abin da muka karanta raddun mai da martani ala sufiya akan masu bin yanayi na sufiya alqa'ilina da suke cewa li'annahu ya'lamul ghaib annabi ya san ghaibu walidhalika amara Allah ta'ala da wannan ne ma yasa Allah ɗauki sarki ya umarci nabiyahu annabinsa an ya kula lin nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi ka ce ma mutane qul la amliku li nafsi naf'an ni fa annabi da kuke gani ban mallaki wani amfani ba nan azarta ko in kaza wala zarran haka nan ban mallaki cutarwa na in samu wani rashin lafiya ko makamantansu ba illa ma sha Allah face sai abin da Allah ya ga dama in Allah ya ga dama ya sa wani abu ya faru sanadiya na sai ya faru an zo ana jin yunwa wani na jin kishi manzala ce akwai nono kaza ce ku kawo nonon shi yana jin yunwa shi kadai ya ma ga abin da aka kawo ba zai iya shanyawa shi kadai ba zai ishe shi ba manzala sulasa a ku kyale shi ko ku kidima shi manzala sulasa ya ce sai kuma wani ce ga jama'a sun zo sai ce to ku ku sha ya ce mi kamawa ne aka sha aka sha in wanne ya koshi shi wanda aka ce ba su yana jira ga wani ya gaya za a da sauran sai ga har ya koshi kuma abu bai ragu ba ya ce to ba na gaban shi aka ba na gaba in ya koshe ce ba na gaba sai da duk aka gama zagayawa sai mazalla sula sai karba sai ya ba shi asalin mai jin yunwa ya ce to kai masha ya ce na buɗe makoshi na naɗa na naɗa na naɗa ya ce amma ina bai shanyu ba har sai da duk suka gama suka gajiya sun koshi duk sai manzo Allah ce to ku bani sai shi ya shanye to kun ga Allah ne ya sa wannan in Allah zauna an ji kishi kwaras zai iya bude tsakiyar yatsaninsa kawai ruwa ya fito shi ya sha to ya la'ayi sallallahu alaihi wa sallam mu da Allah ka sa mu ganshi amin to Allah ya ce ka ce ba na mallaka wani cuta ko amfani face abin da Allah ya so walau kuntu alamul ghaiba ai inda na san ghaibu lastaktabtu min alkhair da na yawaita yin alkhairi masu yawa wa ma masaniya su kuma da cuta bai same ni ba in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ban kasance ba face mai gargadi ko mai bishara ga waɗanda suka kasance masu imani to mai fikiu ba ma na ga hakuri a haka sau lokacin magariba ya canja alhamdulillah a sa a baka ko? ko ba haka kuke cewa ba amin mama to insha Allah sai Allah kai mu mako mai zuwa tambaya wannan abin inscription din gaskiya a iya abin da na halarsu haƙura da wannan abin shi ya fi ni ban ga halascinsa ba a iya sani na a yanzu amma dai akwai manyan malamanmu da nake so magana da su dr bashir aliyu umar da dr abubakar sani birnin kudu da dr jamilu zarewa ina so in tuntube su tukuna shi yasa ban yi magana a kansa ba ina tuni ku kara mun haƙuri insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah